jiya mun yi shimfiɗa dangane da mabalar rubutu wannan littafin da aikin da marubucin littafin ya yi yau za mu tashi kalimatu ma'ali doktor abdullahi umar musai an sani ba mun kowa yana da shi alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat kuna da kowa yana da wannan wannan kalma ce ta ma'ali mai girma sai ke ce ma ma'ali al-doktor babban malami kenan wanda yake da doktora abdullah sunan abdullah umar nasib yace alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda saboda nemomin shi ne kyawawan abubuwa suke faruwa wannan kalma ce ta farin ciki Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan kalma ta farin ciki ta zo mai sai ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat dan kuma mara dadi ya zo mai sai ce alhamdulillahi ala kulli hal واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له kuma ina shaidan cewa lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala shi kare babu abokin tarayya gare shi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidan cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne ma'aikin Allah wa safiyuhu kuma zaɓaɓɓen Allah ne Allah ya zaɓe shi ya bibita shi akan kowa da komi gaba ɗaya wa khaliluhu kuma ina shaidar da cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babban masoyin Allah ne ajar risala ina shaidar cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mika sakon Allah zuwa ga bayi wa ballagha amana sannan kuma ya isar da amanar da Allah ya mika mai ci ga kai bayina wa nasaha al-umma kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ma al-umma nasiha don abinda al-umma ke bukata manzo Allah ya gaya musu don abinda ba su bukata ya gaya musu wa taraka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar al-umma shi ala al-mahajjati abu sa tafarki hanya al-bayda wadda take fara kal lailuha daren wannan hanya din kana hariha kamar ranar ta yi ma'ana hanya ce mai haske kowane lokaci kowane lokaci tana haska kama mai riko da ita cikin rayuwar shi ba ta da duhu ko kada domin Allah ta'ala ya ce li tukhrijan nasa min al-zulumati ila an-nur kitabun anzalnahu ilayka li tukhrijan nasa min al-zulumati ila an-nur saraka addinin musulunci ba ne cikin shi ko kada kullum cikin haske yake sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allah subhanahu wataala ya kara danin aminci gare shi da iyalan shi da sahabban shi radiyallahu kuma Allah ta'ala ya kara yarda an kulli man tabi'a sunnatahu daga dukkan wanda ya bi sunnan manzon Allah wa amila biha kuma ya aiki da ita ila yawmiddin har ya zuwa ranar sakamako wa anna kuma Allah subhanahu wataala ka kula da mu ma hum tare da su bi afwika da ya biyo ka shi wannan wa anna din nan wato fi'li fi'l amr wa anna ma hum ka kula da mu da su bi afwika da ya biyo ka wa ridaka da yardaka ya arhamar rahimin ya mabi tausayin masu tausayi amma badu mala yace to bayan haka fa inna sunnatan nabawiyyatal mutahhara lalle sunnata annabi mai tsarki domin ta yazo daga bakin da baya barin komai sai gaskiya isa magana annabi sallallahu alaihi wasallam ta zaman to mai tsarki wa hiya al kuma ita sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce kyauta kyauta tawa ta Allah almutajaddidu wadda take tajaddudi wadda take sabuntuwa kullun sabuwa ce wazzadu kuma ita ce guziri albaki wanda yake wanzaje guzirin da bai karewa amma nan guziri ba na abinci bane ba na kudi bane guziri ne na mi na karuwar imani kullum imanin kana karuwa inda kana rike da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila yawmiddin har zuwa ranar sakamako guzurinka ba zai kare ba guzurinka yadda tana taimaka maka bauta ma Allah a bisa yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar ya koyar har ya koma wurin Allah subhanahu wataala wanda ita ce sunna wahiya a wallati kuma ita sunna ita ce wadda ya tasaba kul mutasabiquna masu tsere suke yin tsere zuwa gare ta wa yatanafasul mutanafisuna ita ce wanda masu gasa suke ta gasa da juna ilal hadithi anha ya zuwa ba da labari game da ita ko yadda mutane ita agadin musulmi suna kokari su ga sun koyar da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya manzan Allah yake yake rayuwa da iyalin shi da makwabtan shi ya yake zama da mutane ya annabi sallallahu alaihi wasallam halayen shi suke ya dabi'un shi suke ya ya koyar da yadda ake bauta ma Allah subhanahu wataala za ka ga duk mai kishi addinin musulunci yana kokari ya ga ya koyar da wannan ba wai ya karyata ba kokari yake ga yana ba mutane labarin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu dan mazala rayuwa yi tare da mutane mutane sun ga yadda ya rayu saboda yadda suka ga yana rayuwar ne suka kwafi suka dauka suka ba almajiran su almajiran suka ba almajiran inda aka kai dan ka amince aka rubuta wa kitabatil kutubi sa'annan kuma wato ita ce wadda mutane suke ta riganganto zuwa gare ta zuwa ga rubuta littattafai wal asfar da littattafai da al-kutub da al-asfar duk ɗaya ne al-kutub jam'ul kitab wal asfar jam'u sifr mathalul ladina ummilu tarata thumma lam yahmiluha kama zalil himari yahmilu asfara asfar al-kutub kenan littattafai da rubutun littattafai ana ta rigyangentu a ga an rubuta littafi shi yasa aka rubuta littattafai da dama duk wanda ya gawar da ya samu ilimin cikakke kokari yake shi ma ya rubuta littafi game da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kusan duk littattafai galibin su dima mai tawa ne ke ba wai littafin da za ka samu cikin wani littafi na hadisi ba ka samu ce a musamman kamar kanana kanana irin su umaratul ahkam irin su bulugul maram irin su riyadus salihin irin su al-muftara da sauran littattafai dukkan za ka gani hadisai ne da aka ɗebo daga manyan littattafai amma an ɗebo su ne saboda sauƙaƙa ma mutane to shi yasa aka rubuta littattafai haka na daɗin ma tsakanin bukhari da muslim da kutubu sita za ka ga duk hadisan kusan ko'ina akwai su su muwatta da sauran su musnad ba an yi ta kokarin a rubuta saboda samu albarkar da ke ciki na yada addinin musulunci ta hanyar bayanin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi mawadi'iha a cikin wuraren ita sunna din mun bubaida sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da aka aiko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam hatta ta koma sa'adu har sai alkiyama ta tsaya mutane suna ta rubutu game da rubuta sunan manzan Allah da koyar da ita da karantar da ita da kiran mutane zuwa gari wannan aiki ne wanda haka Allah ya so babu wanda ya sai ya tsira shi shi Allah wani mutum kwara ne ko kwara biyu ko uku duk ba sai su samu nan ba dama tun na ka tashi haka haka ake ta kulla ma sunna makirci da kai kada ka wani bai sai sai da ta ba wani mutum tilo shi kadai kwara daya ba ya yawa ba yake shi ne ya da ya abin da za a yi dama ya zo ya iske wani abu ne dama an yi irin shi ke kara maimaitawa kuma shi ma zai lokacin shi ya wuce na ba'ulil muslimina ko ta ba'ulil muslimina ita wannan sunna tana azama musulmi annamudajal amaliya misali na aiki shine namudaj misali al'amaliya na aiki wal barnamaja sa'annan kuma tana azama musulmi tsari alwaqi'iyya wanda yake mai faruwa na lokaci lima yambari ga abinda ya kamata an ya kuna alaihi sulukuhum ɗabi'unsu ya kamata su kasance akan wannan tsarin wa afaluhum ayyukansu ma ga yadda ya kamata su kasance akan wannan tsari din dai ta suna ita ke azaka musa wannan wa qawaluhum da maganganunsu yadda ya kamata su kasance akan wannan tsari din wa alaqatuhum da kuma huddodinsu alaƙoƙinsu bi rabbihim game da Allah mahalicinsu kuma bi alim sa'annan yadda ya kamata su bi wannan tsari yadda za su mu'amala da iyalansu iyarsu da matansu wa akiratihim da kuma danginsu wa ikwanihim da yan'uwansu wa amnihim da amincinsu wannan su ya jima'in haka ne ko da kuma ummatin ko da al'ummarsu wannan su ajma'ina da mutane gaba daya mana sunna dai take tsara ma yadda zaka rayuwa yadda zaka mi yadda zaka rayuwa da dabi'unka zama na kwarai maganganunka ayyukanka hudodinka da Allah subhanahu wataala yadda zaka tsarki kai alwala yadda zaka wankan janaba yadda zaka sallah ta farilla da ta nafila yadda zaka azumi zakka aikin hajji umara yadda duk wata hudda da zaka yi wadda Allah subhanahu wataala ya tsara ma da sunna tana gwada ma ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu ya za ka rayuwa da iyalinka ya za ka rayuwa da danginka da ƴan uwanka waɗanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya wanda kuke uba ɗaya wanda kuke uwa ɗaya da ƴan uwanka na musulunci da ma yadda za ka alaka da al'umma gaba ɗaya duka sunna ke tsara maka wannan da mutane ma ba ki ɗayansu da wanda suke musulmi da wanda ba musulmi ba وقد قال الله عز وجل lalle kuma Allah subhanahu wataala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lalle kyakkyawan koyi ya kasance gare ku a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam liman kana yarju Allah wal yawmal akhir ga wanda ya kasance yana fatan gamuwa da Allah yana fatan gamuwa da ranar lahira lami lahiya wa zakara Allah kathira kuma ya ambaci Allah subhanahu wataala ambato mai yawa to duk wanda yake so ya gamu da Allah ya je lahira labi lahiya to ya koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalati sayyidatu aisha kuma wato nana aisha shine as-sayyida da larabci shine as-sayyida da hillanci kuma shine nana aisha ridwanullahi alaiha Allah ya kara mata yarda indama su'ilat lokacin da aka tambaye ta an khuluqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dangane da halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya halin manzon Allah yake tace kana khuluquhu alquran tace dabi'un shi alqurani kana khuluquhu alqurana in kuma ka so kace kana khuluquhu alquranu ana kana alquranu khuluquhu qurani ya kasance shine dabi'un shi ko kuma dabi'un shi alqurani in ka zo kulukuhu sai ka maida shi ne ismu kana alkur'ani kuma ya zamanto khabar in ka zo kuma ka maida alkur'ani ismu kana kulukuhu kuma ya zamanto khabar kana mukuma na hukum wala raiba babu kokonto ba shakka idan a lokacin nan annahu lalle yadda lamarin yake labudda babu makawa liman arada najata ga wanda yake son ya tsira ya kubuta min hadhihi dunya daga wannan duniyar da muke cikin ta duk wanda yake so ya tsira a cikin ta to babu makawa bi tibai manhajir rabbani dole ne sai ya bi tafarkin Allah subhanahu wataala fi jami'i shu'uni akhiratihi wa dunyahu cikin dukkan al'amuran lahirar shi da duniyar shi duk wanda yake so ya tsira duniya da lahira to dole sai ya bi tsarin Allah subhanahu wataala sai ya ba abinda Allah ya goma za Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi sa nan mutum zai samun tsira in ba haka ba mutum zai halaka Allah ya kiyaye mu wa an yata'assa bir rasul sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma babu makawa mutum sai yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al'azam manzo mafi girma wanda yafi kowa girma sallallahu alaihi wa sallam wa ya'khudha kuma dole ne sai mutum yayi riko bisiratin nabawiyya da ainihi tarihi na annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya riko da shi tafakkuran ta hanyar tunani ka rike shi da tunaninka wata dabburan sannan kuma sai mutum ya riko da shi ta hanyar lura ala annaha akan cewa lalle ita sunna annabi sallallahu alaihi wasallam hada almanhaj ar-rabbani al-qawim wannan tafarkin wanda yake na Allah subhanahu wataala miƙaƙƙe ashahu sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shugaban mu shugaban halitta gaba daya shi ya rayu da wannan tafarkin haka ya rayu yau ba shi kada ya rayu ba ya rayu da almajira almajiran suka rike yadda ya rayu shi ne suke baka labari ga yadda ya rayu ga yadda yake zama da mutane zama da manya zama da kanana zama da almajirai ga yadda yake zama da iyalin shi ga yadda yake kasuwanci ga yadda yake aiki ga yadda yake da makwabta duk sun rike waqi'an amaliyan manzala sallallahu alaihi wasallam ya rayu da wannan tabarki a matsayin shi na abu mai afkuwa a aikace fi jami'i shu'unil haya cikin dukkan al'amuran rayuwa gaba daya fa fiya to a cikin rayuwa nabi sallallahu alaihi wasallam al-huda akwai shari'a war rashadu sannan akwai kuma sanin ya kamata lil qadati ga jagorori shugabanni shugabanni da suke so su jagoranci mutane shugaban makaranta shugaban masallaci shugaban kwamitin masallaci shugaban wani kwamiti da aka yi shugaban 'yan kasuwa duk wani shugabanci da ka sani to wannan rayuwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama to shari'a da ainihin sanin ya kamata gare shi a matsayin shi na musulmi duk jagorancin da za a baka to ga baban jagora ga yadda yi saboda ka tsaya ne kana wakilci kana cewa ina matsayi ne irin wani wuri da manzala ya taba tsayawa ina wakiltar shi ne to kana yadda manzala ya ko ba duk wani shugaba in limami ne kai na masallaci hakan in shugaban wata kungiya ne hakan musulmi dai kake duk shugabancin da za a baka ko da musulmi kake jagoranta ko da abin ba na addini ba ne ai akwai gaskiya cike da adalci akwai rikon amana ana so kai koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki wal maqudina ba shugabanni ba kadai hada waɗanda ake shugabanta su ma dole su yi su koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wal hukam da sarakuna da alkalai dole ne su tsaya su san cewa matsayin da suke matsayi ne na manzala sallallahu alaihi wasallam suna wakiltar manzala ne sallallahu alaihi wasallam suna magana ne da yawun manzala sallallahu alaihi wasallam to suna yadda manzala ya koba su hukuncin su shari'ar da suke ya suke yin ta irin ta annabi suke yi koko irin ta san zuciya da sarai wal mahkumina haka ma da waɗanda ake hukuntawa waɗanda ake kawo ƙara su ma a cikin rayuwarsu akwai mi akwai shiryarwa da karantarwa ga rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal murshidina da kuma ainihin masu shiryarwa su waye murshidina wani malamai masu wa'azi masu shiryarwa masu karantar da mutane shirya masu koyarwa a masallatai cikin unguwanni masu tashi su yi wa'azi ko hudu ba su ake ce ma al-murshidi shi yasa kasashen laraba za ka ga an ce wisaratul awqaf wal irshad ministan wakafi da kuma mi shiryarwa ana wannan ministan na addini shi za ya raba muku hudu ba akwai masallatai da ma na gwamnati akwai wanda ba na gwamnati ba to duk masallacin gwamnati saboda an ce al irshad kuma duk limaman da ka sani to daga wannan minista suke hitawa ba ka hau mimbari sai wannan ministan an san ka limami sai ma ma jaraba kasashen larawa ba mutum ba ya hau mimbari kawai don kyau ba sai ya biyu sai ya sai ya ajiye takardun shi na karatu ko kuma sai an mai jarabawa in ya tsallake shi ke za ma tambayoyi na ilimi awa ɗaya na ma tambayoyi game da hudu ba kuma wa'azin ne masu wa'azi duk wanda za a wa'azi dole sai an ɗora shi musu hanyar kuma duk wata biyar wata shida sai a zanna da ku a yi taro na ƙarin ilimi don ta ƙara muku basira tare da manyan malamai ba ministan ba shi karshe ministan malami malami ne makarancin qur'ani sosai in ta kakare madara sai gaje bisa mumbari yana muku hudu ya larabawa gaske ba wai minista bane na addini na shekara ya gaba bai san komi ba sai kallon ga abin da ya ce malamai to malamai mai za ku cewa shi zai shi zai gaya muku yadda za a yi kuma kuma malamai ne duwarin shi ne ku ko wataƙila ma ya yi ya ce shi ga ra'ayin shi amma ko me kuke gani duk wani littafi da kuke takama kun karanta shi ma ya iya shi da zuwa ke ce ma almurshidi da masu shiryarwa su ma masu shiryarwa duk wanda za ya tashi wa'azi ya karantar da mutane ko ina ne ya kamata ya koyi da manzala ya kamata ka sira tana koya ma ga yadda manzala ya wa'azi ga yadda ya zaki karantar da mutane yana kiran mutane zuwa ga Allah saraka akalla malami ya kamata mai wa'azi a ce ya san tarihin manzala akalla ya san yadda manzala ya taso yi da'awa dawon manzala tana da matakaya guda uku kamar yadda za mu gani waɗannan suna karantar da muni yadda matsayinmu na malamai masu kira zuwa ga Allah ya kamata kan mu ƙara kan mu rage mu bi yadda manzala sallallahu alaihi wasallam yake sai sai mu ci riba sai abin ya amfani kowa amma an aka san kisa son zuciya da san rai ana wasu su rage wasu su ƙara ba inda za a tafiya kullum sai abuwa su yi ta lalacewa wal muwajjihina da kuma masu wato nuna ma mutane abin da yake daidai su ne masu ba da shawara muwajihi su ne kaman mustashari kwansayi kwansayi irin na nafi da rushi su ake ce mu muwajihi waɗanda za su matsayinka da malami mai koya premier ko college ko lise zo su ba ka shawarari da dabaru da azancin yadda za ka koya karatu ya rasa ƙari in ba in Allah ya sa ba kai karatun koyar da abin nan ba kai an ba ka ja ka koya ma yadda ake dabaru irin na koya wanda ko waɗannan dabaru karantarwa sai ka jita da sauki amma ba ka wani ga kai ilimin amma ba ka sanya za ka ba da shi ba ta koya ma yaran masu rikewa masu gani kuma ɗan lokaci kaɗan ya kasa ya kasa isan ka aka aje ma ɗalibi ɗari ka sai da za ka ba su karatu kowa ya rike insha Allah dubaru ne azanci ne da wayo da abubuwa Allah yake ba da hikimomi Allah yake ba wasu bayan Allah zai tsara su tattace ma ku so ake cewa muwajjihina masu fadakarwa suna dole mutum kusa abin da yake daidai wal mujahidina haka ma masu jihadi waɗanda suke yakan kafirai su ba su san ga yadda manzo Allah ya yaki kafirai wa fiya a cikin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tarihin sha al-uswatul hasana akwai kyakkyawan koyi fi jami'il majalati cikin dukkan mafakaki gaba daya duk wani fage da ka sani da wani sarari to rayuwa da sallallahu alaihi sallama akwai abin koyi a ciki da siyasa a cikin siyasa menene siyasa shugabanci yake cewa siyasa ba farti farti ba ba waɗannan hayayen na demokaradiyya tsinanna ba tsarin Allah bane ba siyasa bace wanda ke wada maka siyasa yana ma Allah kariya ne ba su sunan da demokratiya kubar da demokratiya ta ba ruwan Allah da ita ba ruwan manzo Allah ne tsinannen tsari ne ba Allah ya tsine mashi albarka tsarin da ya ce ba ruwan faslul daula al-din ko kuma hukumu sha'abi bi sha'ab amma kaga musulmi mun zo mun shiga dumu dumu domin duk aka ci kudin siyasa ba mu tsoron Allah duk wani dan siyasa sai kaga mutane na tabun shi sai ga wani babban malami ne albayi yake da shi babban barawo ne babban makiyan Allah ne ba ruwan da addinin Allah amma ga ga mutane na ta abun nan ana ta hirar shi bari ma ga in kira shi kuna halin suna yana ruwanka da shi mutanen da tsarin bature ne suka yarda da shi shi yasa ba ruwan mu da su ruwa na da mutum aka yi mulki aka kare ni ba ruwa na da kowa a wanda ya san ba wanda na sani ko sun zo garin nan ba ruwa na da su katsi in suka shigo garin a cewa na wani nan garin aikin a yi ta gaya maka ya baka zuwa don gomin lalace mutanen da suka yarda a bar hukuncin Allah a yi hukuncin talaka da talaka hukuncin mutum da mutum ba hukuncin Allah kan mutum ba demokaradiyya tsinan na ci ta ci ne mata albarka bi siyasa a wurin siyasa to suna nabi sallallahu alaihi wasallam tana da tana da abin cewa a cikin bi siyasa don manzala shi manzala sallallahu alaihi wasallam kanat banu isra'ila tasusuhum anbiya'uhum kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi manzala ya ce wato annaba sun kasance suke ma banu isra'ila siyasa duk lokacin da annabi ya rasu sai wani annabi ya biyo bayan shi wal hukm haka ma a cikin hukunci yadda za a yi hukunci yadda za a yanke hukunci wal iqtisad da kuma tattalin arziki a cikin tsarin tattalin arziki ma cikin tsarin tattalin arziki nan ma addinin musulunci ya yi mi nan ma addinin musulunci ya koya ma yadda za ka tsari ma'ana rayuwa na sallallahu ta koyar da kai tsarin tattalin arziki ba abinda musulunci bai koya mun ba saurayi ne ba mai walmal da kuma ya harkokin dukiya kudi yadda za a neman su da yadda za a kashe su da irin sana'ar da ta kamata a yi da wadda ba ta kamata a yi duk musulunci ya koyar da mu duk cikin tarihin manzala za ka samu wannan sallallahu alaihi wasallam wal ijtima da kuma haɗin kai yadda musulmi za su haduwa yadda musulmi za su zamanto su ture wuri guda daya su zama tsintsiya madaurin ki daya zama suna da haɗin kai ba irin yadda muke yanzu wace ba kan mulalabe ba ma sa abin da muke yi ba irin wannan rayuwa ba ita bace manzo Allah ba a ce kan mulalabe ki dole ne musulmi sai sun zama to kansa da yake kuma kuma da shugabanci yanzu ba mu da shugabanci kowa shugaban ka ne in ka kayar da shugaba to yana ma shi shugaban ma ne yake ladabi da biyayya gare ka yau ba ma katsalan da cikin harakokinka bai isa ba to da kai ma shugaban kanka ne kowa ya ishi kanshi ya za a yi abin da rayuwa ta haka tumaki suna da shugaba akuyoyi na da shanu na da raƙuma na da shakkai na da dawaki na da sauro yana da kushe yana da kowa duk kowa yana da shugaba sai mu ba mata kuma duk ba su da tsari ba duk tsara ba suke su Allah bai tsara musu wani tsari da suke bi ba san zuciyarsu ne kawai suka nada shugaba amma mu kuma Allah ya tsara ba mu ya aiko mu mazalar shine shugaban mu gaba daya amma a ce mun kasa haduwa yanzu musulmi duk duniya ba su da shugaba ko ka yi shugaban to dai shekara ya kare na suna ne kawai ba da gaskiya ba ne da kafin tuga za gaba shugaban ba ne suna ne kawai Allah kiyaye wal alaqatil insaniya da kuma huddodi na bil adama huddodi na dan adam wal akhlaqil fadila da kuma ainihi wato dabi'u wadanda suke kyawawa wal alaqatid dawliya da kuma huddodi na daula dodi na kasa da kasa Nijar da Najeriya Nijar da Benin Nijar da Mali Nijar da Burkina Nijar da Chad Nijar da ina Kuddoni Nijar da Amerika da Faransa da ina ne waɗannan da a ciki za mu ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hudda da ainihi waɗannan kasashe da duk cikin tarihin manzon Allah akwai wannan sallallahu alaihi wasallam fama yahra almuslimina alyawma malam ya ce ai babu wanda ya musulmi dacewa a yau waƙad in hadaru alhali sun riga sun fada fi ma'awil jahala a cikin ramummuka na jahilci wadda kallon da kuma ainihin ci baya komawa baya lifti'adihim an hadal manhaj saboda sun yi nisa daga wannan tafarki duk da aka zano abubuwa ga sunan masu kyawu to babu wanda ya dacewa da musulmi an yahudu kamar su dawo ila sawabi ya zuwa hayyacinsu ba abin da ya dace da musulmi kama a ce sun dawo zuwa ga hayyacin don mun yi ta daga hayyacin wannan ba magana ana yin dalilin da wajen shekara arba'in da suka wuce to ina ga yanzu nada wanda wancan lokaci duniya ya zanna take lafiya amma duk da haka nan malam yana ce haka wanda musulmi su dawo ga hayyacinsu to ina ga yanzu nada da kusan komi lalacewa ke kullum kullum ci gaban mai gina rijiya ne wa an yi kaddimu siratan nabawiyya kuma ya kamata mutane su gabatar da sira ta annabi sallallahu alaihi wasallam fi manahiji mudrasiya a cikin wato tsare-tsaren su na koyarwa ya kamata a abin nan a sama mutane misali kamar kasan Nijar yadda aka zo aka sa mutane tarihin wasu arna mutanen banza waɗanda cutar mu masu kai amma tarihin sa ake ba mu a sa mu tarihin annabi da tarihin sabon shi da tabi'ai yadda suka raya addinin musulunci ko tarihin waɗanda suka yi ƙoƙarin yada ilimi a cikin ƙasashen waɗanda nan da shekara ɗari suka rayu suna ba mutane tarihinsu muna da su gwaraza waɗanda su suka yada musulunci da waɗanda suka yi kishin ƙasanmu su ya kamata dubu musansu ba ana karanta musu arna makiya Allah makiya kasanmu a ce su dole sai mun san tarihinsu bayan sun cuce mu sun ci kasanmu sun canye ta amma ce dole kuma sai an gaya mun su wane ne su mutanen kwarai kamata ya cikin tsare-tsaren koyarwar mu a ce an sa tsarin tarihin annabi sallallahu alaihi sosai ba ya dan baka ba kawai a ce ma muhammadun rasulullah sallallahu alaihi sallama abuhu abdullahi ummuhu amina jadduhu shikenan gaya maka hakikarin wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam dan girman shi ma azan shine shugaban halitta kasan ba yadda za a ci gaba inda aka rabu da shi haka ya kamata kamar yadda ake koya ma tarihin waɗannan mutanen ka ji kana son su ka ba ka da alaka da su makiyan kasanka ne makiyan addininka wa muntadayatihimul mukhtalifa da kuma dandalin su wanda yake daban-daban muntadayati jami ne na muntada muntada shine dandali dandali kuma shine wani wuri wanda mutane za su sanki taruwa shi ake ce manadi ana ce mai nadi abin nan Allah subhanahu wataala ce falyadru nadiya ya kira jama'a shi dan dandalin shi waɗanda suke zama tare da shi domin tana shi ne dandali laraba suna da dandalin da malamai ke taruwa a tattauna wanda za a taruwa kowa ya bada kalmar shi suna da irin wannan dandalin muna ganewa ko kamar duk sati dukkan shi sati akwai inda malamai za su haduwa mutane su je kallo kowane malami ya tashi ya gwada bajinta shi ka abin da ya kware gari shi ko waken larabci ko nahawu ko sarku ko balaga ko ƙur'ani ya hiddo wasu hikimomi na ƙur'ani ko hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya zo kawai ya tashi ya baku hadisi hamsin da isnadi da zanawa ne da kai da zanawa ne da zanawa ne kare rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba sai ya kawo muku wani bajinta shi ne cikin mai wani abu wanda yake abu ne mai ban mamaki ala'anna kan cewa lalle ta tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam laysat bata kasance ba lilmuta'atil fikriya domin jin dadi na tunani kawai ba wa hasbu kadai ba ba ana karanta ta ne dan ai mamaki a ji dadi ba ta ka ne haka annabi ya rayu a dan ya soya maka rayuwa ne bal fiya tariqul awdati ila Allah a a cikin tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hanyar komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala tarihin manzo Allah yana koya ma ga yadda zaka koma zuwa domin yadda manzo Allah ne ya rayu kenan yadda ya rayu yadda Allah ne ya yarda don haka kai ma haka ake so kai irin wannan rayuwa din in ma baka yi ɗari bisa ɗari ba to kai kokari hamsin bisa ɗari ya zama to dai ka kama hanya ba hanya annabi daban makai taka daban ba wafiya a cikin rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam islahun nas akwai gyara mutane daga duk wata lalacewa da mutane suka yi sai da sanin yaya manzo Allah yake sa nan zamu gyara rayuwarmu ba wa falahuhum sa'annan kuma a cikin tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mai akwai cin nasara ta mutane da haka ne za a samu cin nasara a samu babban rabu duniya da lahira fahiya to ita sunna annabi sallallahu alaihi wasallam al-uslubul ilmi ita ce salo na ilimi ko ita ce hanya ta ilimi al-uslubu shine hanya litarjamati kitabillahi azza wa jalla hanya ce ta ilimi domin tarjamar littafin Allah subhanahu wa ta'ala sai tarjama fassara kamar rayuwar manzo Allah fassara ce ta alqur'ani domin Aisha ta ce kana khuluquhu alqur'ana dabi'un shi sun zama to alqur'ani ne kina Annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwar shi yana fassara alqur'ani domin wani ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ganshi ka annama alqur'ani yamshi kai ka ce qur'ani ne ga doron kasa yake tafiya to kenan kaga fassarawa yake ko sulukan a wurin dabi'u wurin dabi'un shi to fassara ne ga littafin Allah don Allah ta'ala ya yabe shi ce wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai kana akan hali babba kana akan dabi'a mai girma wa akhlaqan da kuma halaye duk ma'anar su guda daya hatta yusbiha almu'minu har sai mu'mini ya kasance muhtakiman yana kai kara ila shari'atillahi subhanahu wataala ya zuwa shari'an Allah subhanahu wataala wa muhakkiman la kuma yana hukunta ta fi jami'i shugurin nasu cikin dukkan al'amuran mutane gaba daya wa hadal kitabu mala yace to shi wannan littafin da muke gani ar-rahiqul maktum wanda aka samu suna ar-rahiqul maktum wanda kalma ce ta alqur'ani qauna min rahiqin maktum kitabuhu bisk awwa ar-rahiqul maktum me ar-rahiq shantali me shantali bujali shantali na? shantali hanya ce? yawwa a wannan shantu ne shi ma dai tsawon gari kamar gyandama yake kamar gyandama ta nono yake gyandama da ake sa ruwa ko a sa nono a cikin yana da ɗan shi ma ɗan tsawon wuya amma kasan shi gude yawwa wanda ake rajayawa an ba to shi ne al-rahim al-maktum kuma shi ne wanda aka rihi shantali wanda aka rihi ana shayar da su daga shantali kaga kayan aljanna irin kaya ne na gargajiya a ƙarshe dai inda aka faru canza a kuma ko kayan zamani yanzu aka ga sannu sannan ana maido irin na rabu da ba hannun sabo zuma ya za a yi ta gyara mu dole sai da tsoho zuma ake magani dole sai mun koma da kaga da ta an yi watsi da abubuwan yanzu yanzu likitoci ma magana suke yi ka zanji shan miyar kuka miyar kubewa miyar lalu likitoci da kansu wayayyan sun dawo suna cewa ga abin da ya kamata gani suke dama suke azaba zani da mutane da an yi waci da kayan gargajiya yanzu kuma an ware dawo tubala ya ce wannan littafin juhudun rahimun kokari ne wanda yake mai birgewa kokari ne na wani malami wanda yake ya birge gaskiya shi ne ra'in wa amalin mashkur kuma aiki ne wanda yake abun godiya limu'allifi ga wanda ya rubuta shi fadilati sheikh babban malami sai laraba sun ce fadilatul shahana ne babba babban malami safiyur rahman wanda yake ce masa safiyur rahman al mubarak al furi wanda yake ce masa al mubarak furi alladhi istajaba wanda ya karba lida'awati rabitatil alami al islami ga kiran da ƙungiyar haɗin kan musulmin duniya ta yi fi musabaqati siratin nabawiyya a cikin gasa da aka yi ta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama allati nazzamata wanda kungiya din kan musulmi ta tsara ta shekara ta 1396 fafaza sai ya rabauta bil ja'izatil ula da tukuici na farko kama huwa mazkurun kamar yadda aka riya ka bari fi muqaddimatil tab'atil ula a cikin muqaddima ta bugun littafin na farko لفضيلة الشيخ محمد علي الحركان تبقى مالمي من لا يكتشم علي الحركان محمد علي الحركان رحمه الله الله يقال مسلامة الأمين العام wanda yake shine shugaba gaba daya na ita wannan kungiya ta dinka musulmi amma as-sabiq nada wanda ya gabata da rabitatul alamin islami ga jaci alamin alamin shine shugaba shugaban wani kwamiti wata kungiya sai a ce mai alaminul am tagammadahu Allah bi rahmati Allah ta'ala ya kara lullube shi da rahmashi wa jazahu anna khairal jazai kuma Allah subhanahu wataala ya saka mashi game da mu mafi alherin sakamako malam yace wa kana iqbal wa qad kana iqbalun nasi aziman fuskantowar mutane ya kasance babban wadana'uhum atiran kuma yaban mutane ya kasance mai kamshi ne afir shine mai kamshi domin kalma ce daga al'ukur ukur shine turare aladal kitabi akan wannan littafin wa qad nabadat nusakh at-taba al-ula littattafan da aka buga na farko gaba dai sun kari bilkabil gaba ɗayansu da aka buga saboda farin jinin littafin aka sai shi sai da aka kai in aka in gaje ma ma'aikatar da ake buga sun sai an sai ba ba su buga sabu ba sai ake jayi wa tuliba minni taqdimu mai magana yace aka neme ni in yi gabatarwa litabati thalitha ga bugun littafin na uku fastajabtu lahu bi hadhihi al-muqaddimati al-wajiza sai na karba mashi da wannan muqaddima wadda nake yi wannan takaitu wadda tun da muke ta karanta al-wajiza yak gajeruwa takaitacciya sa'ilan al-maula azza wa jalla ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala hadha al-amala khalisan ya sanya wannan aikin ya zamanto tatacce ne liwajihi al-karim ga zatin shi mai girma wa an yanfa bihi al-muslimina kuma ina fatan Allah subhanahu wataala ya amfani musulmi da shi nab an yu'addi ila taghyiri waqi'i amfanin da zai kaiwa zuwa ga canza yanayin su ila afdal zuwa abin da yake mafi falala wa an yuhida lil ummati al islamiyya kuma ina roƙon Allah ta'ala ya maido ma al'umman musulunci majdaha daukaka su da darajar su al mafquda wanda ta rasa wa makanataha kuma ina roƙon Allah subhanahu wataala ya maido malaman musulunci matsayin su fi qiyadati al-umam a wurin jagorancin al'ummomi irin yadda da suka jagoranci duniya suke gaba ba baya suke ba malai to ina wata Allah ya maido musu wannan abu amalan bi qawli azza wa jalla saboda aiki da magana Allah subhanahu wataala da yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kun kasance mafi alherin al'ummar da aka hinta ta domin mutane tamuruna bil ma'rufi kuna umarni da aiki mai kyawu wa tanhauna 'anil munkari kuma kuna yin hani daga mugun aiki wa tu'minuna billahi kuma kuna ba da gaskiya da Allah subhanahu wataala wa sallallahu ala al mab'uth rahmatan lil alamin Allah subhanahu wataala ya kara dadin tsira akan wanda aka aiko domin ya zamanto rahama ne ga talikai gabanin shine manzo Allah rasulul huda wanda yake shine manzon shari'a wa murshidil insaniya kuma shine mai shiryar da bil adama ila tariqin najati zuwa hanya ta tsira wal fala da kuma hanyar rabauta wa ala alihi kuma Allah ya kara da tsira akan iyalin shi wa sahbihi da sahabban shi wa sallama kuma Allah subhanahu wataala ya kara mashi aminci wallahu ta'ala alam haka za mu yi waɗannan abubuwan makaranta su ɗaya bayan daya karatun irin waɗannan abubuwan amfanin shi mutum zai fahimci kalmomin larabci da yau inda ana nazari ba zan ki nazari da ba ba sai mun tashi da shi kenan kuma sai rana ya kyau sai kai ta kakarawa haka nan haka ake kara ita kakarawa Allah ya sa ka dauka ka kunna inda ba gane ba sai ka dan zara rami aka fasa rana sai ga abin ya amfani kowa domin wannan littafi bugu na biyu ne za mu sabi na biyu ne za mu sauke shi kaga can ba a yi da kai ba yanzu da kai kuma ya kamata a ce watakila ba a kara karanta shi kuma don littattafai suna da yawa Allah ya samu dace ana samun shi to littafi wa ana samun shi kano wanda ba ya da ana samun shi kano 350 ga wanda ba ya da idan wanda ba ya da sai kawo kudin shi a gaggama a hakan su kudi suka tare kamar goma sha biyar ko ishirin sai a tura a kawo abinda ya sa yanzu ba da tattabai salula da ta kwace komi shi ya sami masu littattafai in sun kawo ba a sai littattafai sun yi sauki sai ka sauke cikin wayar shi ya sa man ba haka ba duk dan aida ba ya da wa da samun magana Allah ka samu dace ya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka samu cika da imani raba mana asiri duniya da lahira amfane mu da abin da muke karantawa wanda za mu karanta tarihi insha Allah ka kara mana san shi ka kara mana ganin girman shi ya Allah Allah subhanahu wataala ka azurta mu da koyi da shi da muka fara lafiya Allah ka sa mu kare lafiya Allah ka kara mana himma ya Allah ka kara mana kwazo ya Allah inda muke cika din nan Allah ka sa har sai mun kara littafi muna cika muna ba tare da mun gaji ba dan wani da an yi kwana biyu sai gashi kenan sai waya mance da karatun gaba daya har a sauki ya manci gaba daya su shagali ne da da rauni da kuma bukatu na rayuwa Allah ta'ala ya biya mana bukatu dauke mana wahala domin galibi da wahala ce ke samu mace da wata wahala ta dan gitta ma kayan ta rabu da kai ko da ta rabu da kai kayan ta rabun kamance da wannan karatu to da abin da zai shiga tsakaninmu da koyon addinin musulunci Allah ta'ala nisantar da shi da Allah ka wadata mai Allah Allah ka wadata mai Allah Allah ka wadata mu Allah ka raba mana talauci ya Allah Allah ka raba mana zaman manza ya Allah Allah ka buda mana arziki ya Allah Allah ka buda mana koyon samun arziki ya Allah garin nan namu Allah ka kara mai gudi na alkhairi ya Allah Allah ka kara mai gudi na alkhairi Allah ka wadata yan garin ya Allah Allah ka wadata yan garin na ya Allah da yan garin na ya Allah da yan kasan mu gaba da ya Allah da dukkan yan kasashen mu ma gaba da ya Allah ba mu isasshen zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kai ya Allah Allah ka ba mu arziki da wadata marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ƙara musu lafiya mariga ya Allah ka ji gansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ƙara mu da su gida aljanna sa mu gari da duniya lafiya Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka samu amfana da abin da muke karantawa ya matasan mu Allah ka shirya mana su ya Allah Allah ka raba su da sace sace ya Allah ka raba su da mugayen halaye ya Allah ka raba su da shayi shayi ya Allah Allah ka sanya su zaman to matasa manyan gobe na kwarai ya Allah wanda za su jagoranta addinin nan da kasan nan tamu ya Allah Allah ka tusa masu san addini da kasa ya Allah Allah ka raba su da zaman banza ya Allah ka ba su ilimi wanda zai kawo mu kasan mu da addinin mu ci gaba ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين